الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba sha tara ga watan safar shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da bakwai ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na tamanin da biyu za mu tashi darasi na tamanin da uku shafi na dari uku da hamsin da takwas inda wato muke cikin kitabun nika kuma muna cikin hukukun zaujai inda muka tsaya daidai gaba da malai ke cewa min haƙƙil mar'ati ala rajuli shine na tara kenan akan sa muka tsaya muka ce za mu dora akan sa malai yake haƙƙi na tara wa min haƙƙil mar'ati ala rajuli yana daga haƙƙin mace kuma akan miji an yarji'a ilaiha ba'da isha mubasharatan ya dawo wajen ta bayan sallar isha'i kai tsaye da an yi sallar isha ya koma gida maimakon ya zauna a kafa wajen majalisar da za ga wasu aka ce zai karfe biyu ko sha biyu da rabi wani zai koma gida wannan ya kan kawo kaga ƴaƴan gaba ba san shi sosai ba saboda kafin su tashi ya fita sannan kuma bayan ya fita idan ya tashi koma duk sun yi bacci ku je ma da yake yi wa Allah ya tsara kharijal manzil kada ya rika hora dare a waje aje hora dare a waje ila sa'atin mutaakhiratin min al-layl zuwa ga wata awa ko wani lokaci da wuce na jinkirtawa na dare shine misalin da na bayan sha biyu daya har habima da ko wanda idan suka tashi goma gida za ka kowa ne dai ka rika jin kukan karnuka kawai ba kowa a wasu to shine ma ne yake kada ka yi wannan fa inna hadha yu'arriquha domin wannan yana sa ta ta kasa yin bacci da daddare shi ne yana huwar da idanun ta ya zamto wato ta daɗe ba ta yi bacci ba wa yuji aido ha kalakan alayhi sannan haka yana damun ta yana wato takura mata yana sa mata motsuwar zuciya tana shiga damuwa sakamakon haka illan ta dubba fi sadri hal wasawis wa shukuk idan har wasuwati da shakku ba su ma ratsa zukatanta ba don za ta fara tunanin cewa an ya ga wannan ba neman mata yake ba to sai ke san bai a mata cewa to ko dai ba kaza za ta shari'a cewa kaza yake yi me yasa baya dawowa kaza ko ma ita zargin ko ko rogurin ne ya fara rogurin sai dai can dare zai dawo da kanta za ta zaba kwajan ma to shine malam yace in ala saharu idan kowane daren yayi tsawo misali zai rika dawa karfe biyu ai da kanta in aka zo ana zargin sa za ta ce wuri yayi kama da mutum ita za ta fara ba da wannan kofa wata karar wata karar kuma musamman abin ya mai laifi ba wai a ce wato lokaci guda bane wani wata rana ne abin ya faru kaga da ka koma da ka ji wata kila waya ka kaje ta ce ya ake baban wace da wallahi kaza da kaza ne ya faru kaga wannan zai kai mabuzi me yasa to kai waya ba ai ba ta ji a waya ko kuma ban ma da nutsuwar da zan yi waya ba to sai ba uzuri to in gobe ka kuma yi ba jibi yau ka ce wani ne zai ka akai kaza gobe jibi gata duk kai kana yin ƙarya sai ta ƙare to shi ne malai yace idan abin ya mai maimaitu kai ma ka san ba ka da abin da za ka kare kanka a cikin bal min haqqil mar'ati 'ala rajuli malai yace kai bar wannan magana ba yana daga haƙƙin mace akan miji Allah ya tsara fil baiti ba'idan anha kada ya hora dare a cikin gidan ma ya nesa da ita wajen hora dare eh ya nesanta mata walau fi salati ko sallah zai yi kawai je misalin da na ba ku na Salman al-Farisi da Abu Darda kaga shi Abu Darda ai sallah yake hora dare yake a cikin gida yake hora dare ya ni da ke ta hanyar yin sallah za mu zo nan gaba mu ji Abdullahi bin Amr bin al-As shi ma dabi'a ce dauka har sai da Annabi ya ga ya in baka dina ba sai abun ya fi karfin kana ne zo da haka abin da yake daidai kenan kuma na baku misali da waccan da ta kawo mijin da kara gurin da ya dawo ba cewa ga shi nan irin jirgi ne yana zalla kullum zalla da azumi da sai na umar yace kai madalla ne ina ma mata haka suke su rike ban mazajen su sai na ne da ya ya azirin mu'minina yace matan nan fakara ta kawo ba ya gode zuwa yace ya aka yi sai yace ai ai tukar mutum da take kaji kaji kaji kaji sai yace to shi ya mata hukunci baiwa Allah ta dawo yace kaza da kaza da kaza kike miji ta ce kwarai kuwa sai na Umar yace to kai mata hukunci aka kira mijinta da mijinta ya yi ya yanke hukunci yace to daga yau kar ka ƙara wato ranar farko da ta biyu da ta uku duka je kai sallah kai aji amma rana ta hudun kai azumi kai da mu ba azumin nafila ba sallar nafila kawai na farilla za ka yi lokacin da ne zai abin da take so sai na umar yace ya aka kai wannan hukuncin yace na yi ma hukuncin ne mata hudu a gidan yace saboda ka ga matan sa hudu kowace kwana daya na ta ne yace to yanzu a dauka duk sauran abin da zai yi na mata uku ne zai karata amma kwana ɗaya da na ta ne haka aka magance wannan matsala ka aka mai imamu zuhuri shi ma saboda yawan karatun sa yake a dai ita wallahi da wannan littattafan nasa ba zai karo mata kiyoyi uku saboda kullum shi ma ɗabi'a san a tarihin zanga karanta kullum karatu ta ce ita wallahi ta kuma mace a ka duba yadda mace ba ta san kijiya ta ce ita gwara a yi mata kijiya to wannan suke wanne ka gan da kijiya wa dole a ba ta ranar ta ba yawa wata kuma ta yanzu za ta ce ka je ƙarar da littattafan ka da kwamfuta da dai ka ƙaro ta to shi ne malai yake gaya mana anan yake cewa to ko da ta hanyar walau fi salati ko ta hanyar yin sallah ne hatta yu'addiyaha haqqaha har sai ya bata hakkinta wa minhu la ankara annabi sallallahu alaihi wasallam ala abdullah bin amr bin al-as a irin haka ne annabi alaihi salatu wasallam yayi wa abdullah bin amr dan as inkari shi kuma mahaifinsa ne kai shi kara shi amr bin al-as shi ne zai gidan ya lura da yanayin da baiwa Allah take sai ya gaya annabi alaihi salatu wasalam shi ma kullun ibada to shine annabi ya mata magana min duli min wato wa dula sahrihi da tsayuwar hore da ransa wa ati zalimul adili da yake kaurace wa matarsa wa qala lahu sai annabi ya ce shi kaga inna li zawjika alayka haqqan matarka ba tana da haƙƙi a kanka haka annabi ya gaya Abdullahi bin Amr bin Al-As matarka tana da haƙƙi a kanka ka dauka kai kadai ne mai haƙƙi kawai sai abin da kai haƙƙin mace akan miji na goma wa min haƙƙil mar'ati 'ala rajuli yana daga haƙƙin miji akan mace akan miji shi an ya ajila baina hawa baina zawratiha yayi adalci tsakanin da abokiyar zaman shine zawra shi ke yake da ba wuce yake bada to yayi adalci tsakanin su in kana laha zawra amma idan tana da abokiyar zaman to yayi musu adalci ya adilu bainahuma fi da'am yayi adalci tsakanin su wajen abinci wacce rabi da kuma abin ta wannan karatun da ake karantawa ba shi da yakin a ce wani ka aure dan mai kudi abin da take ci a gidan su jira ba za ka ji har a gurin lakta wani suna faɗa ba shi da yakin wai ta wancan tun da a gidan su wai kaza aka ba ba kudin alewar da ba dubu sha biyar ne zai fara kawai da duk wata kudin sweet kawai kaga wannan ba adalci bane babu ji a wajen idan ka auro yar wanda ta fi kowa kudi a garin nan ka auro yar wanda ta fi kowa talauci abincin da kai gidan nan biyu ake kai ta yawwa wannan shine ka'ida duk wanda ka auro duk yar yadda take a gidansu idan duk ta zo ba da ita za a yi la'akari ba da kai za a yi ba ta san yanayin ka ba ta aure ka to da kai za a yi la'akari kamar yadda za mu ji nan gaba saboda haka wannan maganar na cewa wai in yan mai kuɗi ce abin da take ci a gidan su za a bata ma anzala Allah bi amin sultan ba dalili ko dai a kanka saboda haka da ɗabi'ar da Allah ya dora ba da ita za a amfani idan ka zo wato ba ba spiritual ake ba ma kai 101 kake a gidanka ba 111 ba 101 to in dai kana son ka haka za ta hakura ƙwarai kuwa to kaga dole ai adalci anan wanda ba shi da tibabi tibabi anan adalci shine ya zanto kwalitin da yake ko kuma tsadar ta zama ɗaya amma ba kwantiti ba kawo wannan jayin ce tana jin yaji shida wannan kuma karama ce yaji uku take adalci shine ka ba wannan uku ka ba wannan shida ba yadda wasu suka ɗauka ba wai cewa ko wanda zai ka ba ta ba shi bane adalci ko a yi musu kaya su jero kamar ta tabaru za su zuwa ba shi bane adalci shine zan ba da wato kowace zan sai mata kaya na dubu biyar sai ita Mrs. B ta ce ita gaskiya ba ta san wannan wannan kalar wancan take sai ce to ni dai ba komai duk wanda zaki dauka ki dauka amma kai ya hauro wannan dubu biyar sai ta dauko wani mai low quality aka sai mata haka wannan kuma ta dau dan dubu biyar duk duk shi kenan na a in ya gada ma dubu biyar biyar din sa zai yi amma idan ya gada biyar ce to wannan ba bai kai dubu biyar wai kika dauka ba abin da ran baki sai ta tayi da shi ke amma idan ya zo yace dubu biyar zan kake kowace to a dubu biyar din za a tsaya shi ke shi ne abin da mutum malam dan yi magana cewa idan ya zo yace dubu biyar da take to a ba ta dubu biyar din aka ba ta dubu biyar din sai na dubu uku da ɗari biyar ko hudu ita ce biyu a rajin kanta da kanta da yawa tun da wani na taba jin wani mutum wani dattijo yana cewa wallahi haraji ba zai kare ba a duniya ta tsaye eh aka ce a yi teku in an ga hana harajin waje na cikin gida ya raye shi wai shi ne wai kwastam duty da mata suke yi shi ne harajin cikin gida ba za a yi ma haraji ba za a tambaye ka kudin abu kai da kai ba sai an ci haraji dubu ɗaya ne zai a cewa dubu ɗaya ɗaya biyu wai haraji ne a wajen ki saboda haka idan aka yi wannan shi kenan kowace ta wanda take so bane in bani in kuma iri ɗaya za a yi mutu shi kenan misali an sai a tambobin kowace an ba ta sai wannan na ta yi ragowa na ta ne yayi ba komai amma idan abin da ake yankawa ne in ya ga dama yadda ake yankowa in ya ga dama zai je siyan biyar biyar din ya ba kowace ta ji amma adalci shi ne a sai kowace a ce abu a ba ta abin da zai ishe ta shi ke nan kawai ba yadda wasu suke fasara ba wasakan ta gurin zama shi ma a gurin zama adalci shi ne ciki da balo ne na shi toke ma ciki da balo daidai lokacin da misali ƙara aure zai yi sannan ɗaki ɗaya ne da shi ta matsayin da shi yanzu ba shi da ciki da balo a gidansa iya ciki ne kawai take ta yarda mata suna wannan abu kayi adalci domin ka gaya baya amma can abin gida zai ya zana tsohon gida za a koma sai a wannan ciki da falo daban ɗaki wannan ciki da falo ba daidai bane ba daidai bane idan ba za ka yi wannan ban ɗaki ba ka haƙura da ban ɗakin kowa ma ya haƙura a je can a yi goblin toilet in ba haka ba ku tuna ka yi kowa da kanka a gidanka haya zai yi an shi ne kawai negotiation ne ya gaya mata cewa sun gidan haya zan samu ko kuma gidan da muka kama yanzu na haya ne amma ɗaya ne mai ciki da balo suka ce da sai kace to za a yi kuri'a yi ke nan kawai ai kuri'a ita ce maganin duk da cewa an kai wannan wajen da ce wallahi kai wa wancan ciki da cewa wancan suna yi cewa ai da kai wata in ce cewa takarda kaza ita ce ne daki kaza shine ai dama idan ya zo da yaya kaga yadda ake maslaha da yaya adalci shine idan aka zo rabon wani abu da za a raba kowa to sai a ware da yaya aka iyaye mun da ciki kuma shine daidai idan aka zo yanzu rabu na wani abu da yake kwara kwara kwara ne kwaya ne haka to idan aka zo sai a bawa iya su iyayen gana sai kuma a ware da yaya sai ka huta da zargi amma idan ka tattara ka ce sai da yayan ki ne yawa ba za ka fita daga zargi ba yawwa fita daga zargi shine wannan yayan yanzu tun da wannan bata da yaya wannan ita kuma tana da su to yayan dawo da su raban ka ka raba gida uku ce duk ku wannan ni kuma wannan ni da yara kai magani duk da bau sai Allah kawai haka annabi ya faɗa sai yace na yi na horon ku wato na baro Allah na eh a ai dama na warware wannan matsala na cewa abin ya fi ƙarfi ne ga wanda yake suna tare yanzu zai fara zai zai tashi daga gida amma auro da yanzu za a yi nan gidan da hau ƙato kuma ga wani gidan din ba da ma za ka gaya mata ga gidan da za ta zauna ba wata za ka ƙaro ta zo a zuwa na biyu ba dai abin da ta gani ba da ba a dai abin da ta gani amma wanda kuke zaune kai tsaye wannan akan da hukunci ne za ka yi sabon gida Allah ya hore ma yanzu kayi kuɗi shi ne kawai sai ka ware wacce ka kai ta misali ka kai ta magajirin ba wannan kuma ka kai ta can zan gurin gawa a ban ce mai dila ba zai wannan za a kai mai dila dakta yana cin ka ba ba ka gane ko to zai da haka misali ne ma kawai ka kai wannan nasarawa GRA wannan haka kawai bayan da abin gida ɗaya kuke wata gida gidan haya ne kai ma baka ɗauko abin da za a zauna lafiya ba wannan nake magana shi ne abin da na faɗa ni ba to ai ai akwai ba Allah da yake mun yake mun a kage yadda yanayin yanayin wannan gidan yadda ka kalle ta da na kalle yanayin gidan na ce gaskiya yayi saboda kasa sai yake mun yanzu ayoyin da zan kai ƙara kaina za ka bani wai ita ne wai saboda ya san za a faba da tsakanin zaman na ce ma ka san ba wata za ka zo daga saman nan saboda tsere tsarin da kai mata kai sai ce amma ki a ganin da tunda tana da yaya ai dan matsala ta kuma babban ce kamata ya ta zauna a kasa nake mata baka san mata ba malam to dama wannan musamman yanzu mutum zai kara aure sai kuma yayi step din da za a hau ta ba a tsakiyar falo ka dauko rigima kai ma fitina ce kamata ya kai musu hanyar su da wani can amma an kai ya take falo wajen nan zaka zo ka raba fada ko ta yau yara an suka bata ta dubo mata talan duk wannan yana haifar da matsaloli to da ma shi kansa sama da kasa Allah ya taimake ka ta gamsu ta zaɓi guri din ta ba wata rigima ta ga duk wuraren biyu ta zaɓa to tsarin sauki sauki duk da cewa wasu za su zo ta ziga da ki za kai ke da wallahi kina uwar gida kaza wannan ba mata ma zo ba za ta zo ne idan kwa tana nan dama wajen rabar to rigima ne to shi ma idan ta kure zai kai kuri'a kawai kuri'a za ka eh idan abin zai zama matsala ka kafa kida kuma ba zai zama wai kike amma dai kam sai dai ka bawa Allah kawai dama shi ai wani wani magidanci wani babban mutum ya ce wai idan baka tsara aure ba ka san me aure ba yace wai saboda a lokacin za ka gane wani irin mutum ne kai yace har yanzu baka san waye kai ba idan dai wata ka daya yace dole in kana da mace biyu zuwa sama to igiyoyin da za ka hau kanka da yawa ka zama alƙali ka zama kaza ka zama ana kala kala yace ko dole ka zama ɗan siyasa yace kawo abubuwa yace yace mana yace ka ga yanzu ni ma da na hudu yace kowace ana magana akan raba gidaje yace kowace kai haka da hannunka daya ka tsara haka zaka tago kofar da ya dace yace kuma wallahi lafiya lawa ake zo irin gidan nan da zaka gaba ɗaya dakunan matan a jere amma ba sai yanzu da zaka ga akan kitin zai a yi ma kitin ga tana da bangare da ba amma kitin wai ba za a yi gyara ba yanzu ba a gyara kitin da ba ta fitina ce daban kuma kowa ya yarda da haka shi za wata tambaya mutum ya zo ya haɗa inda cewa ba kawai ra'ayin zuwa mu mutum ya zo ya haɗa yanzu zai yi aure ya haɗa iyalin da guri ɗaya ko ya raba su wanne ne ya ba su bane ko ya danganta daga mutum sai mutum kawai akan kansa shi zai ga mai maslaha shi kenan sai ka zauna lafiya advantage din wannan kaza wannan advantage din kaza wannan da tsabe kowanne yana ne kawai maslahar kaza ka kalla shine ka'ida aure me idan kai ne sai daga cikin advantage din da suke zuwa hada iyali guri dai ne kan ƴaƴan ka zai haka haka ce raba su kuma shine za a zai zautu za su rika jin wata taro ta raba su da mahaifu sun tana da yaya abubuwa ne kala kala ke kawo to saboda haka wasakan da gurin zama wani mabiji da kwanciya fil firaki wajen wato a shimfiɗa shi ma ba ana nufin dole yau idan kana ɗakin wanda sai ka tare da ita ba haka wani ko dariyar da kai a ɗakin nan sai ka yi irin da ba shi wani ya danganta situation da yake warance shi ba kawai dai abin da ake magana a kai shine bai halatta ranar kwanan wa da ka ɗauka ka ba wani shine kawai amma abin da za a yi a ɗakin shari'a ba sai magana ba yau to sai yake wala yajuzu an yahifa fi dai ba halatta yin zalunci akan wani abu min zalika dangane da waɗannan abubuwan da aka lissafo aw ya jura ko kuma ya dai yayi zaluncin har yau wa yazlima yayi zalunci duk kalma ɗaya fa inna Allah harama hada domin Allah ya haramta haka qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce man kana lahu ra'atani duk wanda yake da mata biyu famala ila ihdahuma duna al-ukhra sai karkata zuwa gurin ɗayar ko ma bayan ɗayar wanda yake hudo da bambanci iri iri tsakanin iyalin har uwar gidan kuwa amaryar ta gane cewa ba idan ta da kokara ta san yanzu za ka yi wanda faɗa ita ko ba ka iya mata za ta faɗi magana ba za ka bincika ba kawai ka hau ta wancan da faɗa amma idan ita ce sai ka bincika ko ka ma kiyata wannan zalunci wanda hakan na taba ruwa ai gidaje daban-daban saboda haka duk wanda ya zo da irin wannan ɗabi'a da a yau mai kiyama to shi ko huma ne zai zo ranar alkiyama tsarin jikinsa ya shaidi shi ne bayanan da muka yi kwanaki kai ta ba da misali cewa masu cutoci ranar alkiyama in sun zo ranar alkiyama wanda za a yi ta gani da alama kaga daga ciki banda mai kiran sallah da aka ce zai zo da dogon wuya to haka shi ba wanda wanda wato yake matar da rashin adalci ko mai cewa ba da zai zo yana ta farfadiya rana alkiya to duk wayannan su shi ma wanda ya da an gan shi da wannan alamar an gane cewa ba adali ne za a gane alamar sa ranar alkiya wannan ba adali ne ya fifita wanda akan wanda idan idan wannan tana da bukata sai ta yi kamar za ta mutu za a yi mata wannan kuma jira ake ta faɗa tana faɗa za a ce to kawai za a ciki idan ka take wannan ƙara rubuta gidanka kake kuma idan ka take ran da ka mutu in amarya ce a gidan to ka sa musu tsana wannan ƴaƴan uwar gida ba za su ji kanta ba Allah dan yanzu za ta raba to shi za ake fara shi za a ƙa'idan ma wanda zai ƙara aure idan muna gaya wa mata duk wanda ya zo zai ƙara aure ne ke ya zo yana faɗa sirrin wannan to ke ma zai faɗi nan wannan shi ne ƙa'ida ran da ya gaji da ke zai ƙaro ta uku to ke ma ki tabbatar yadda aka zuba na wata ke ma wallahi da an biya rai ai namijin da ya san kansa shi ne wanda ya zo neman ba wanda da gidana yaya kawai tsara aure zan Allah ne yake a tsara ya iyali suna da lafiya ba ruwanki da iyali na sai ran da kika tambaya a cewa ba ai ba su da ai kika tambaya ya bai na yin mata gidan ce lafiya da kalau yara na ma kalau shikenan a dora a abin da ya shafe ni ni da ni amma ku ka zo ka fara bayani ai ba ta da kirki sai kaza sai kaza sai kaza ai da kika ganta kaza ne ai dadin nan da yake gani komai ya kwage ya bada to kaga wanzu ban mata da mutunci kuma wallahi ka kallo da yi ba da wala da lafiya a gidan in bayani ya kama ka ce to kai ban aure za ka kara amma lafiya lau kake lura da iyalinka duk abin da ake ba dan Allah yake a kara ba ma kai wallahi da yake duk abin da ake bukata ta ne ba amma Allah ne yake ba wuri biyu uku ko hudu saboda haka zan auro ki ne zan yi ki ƙara fita min gida ba dan ya lalace ba gida na lafiyar sa saboda haka mutuniyar kirki ce idan kika je ki mata biyayya ku zauna lafiya ka tsora ta haka amma ka zo kai ta bayani cewa ai wata da kirki yanzu ma saboda kaza to ka gama zuwan mata da mutunci kuma in ran da faɗa ya kamo wallahi ke da ba wannan abubuwan makamai kake bata ana samun misunderstanding sai ta juyi to ka ballo rijiwa tsakaninka da ita wannan kuma da yawa maza ba sa iya jura wannan da yawa matan mafi yawanci matan da za su na biyu an gama tona wa ta farkon ƙarya da gaskiya an gaya wa ta farkon kuma ba daidai bane abin da yake daidai shine ka aure ta kawai a zuwan Allah ne ya aura ba ita ba sanin haƙƙin da yake kan wasu to zai tashi rana alkiyama cikin da wato ya ya gani da baralai hadi hiya huququn nisa'i 'ala rijal mana yace wayannan guda goma da muka lissafo shine haƙoƙin mace akan miji fa alaman arada an yi aiki da sa'ida duk wanda yake so ya rayuwa mai farin ciki mai daɗi to lallai wajibi ne akan sa an yaji jahila yayi kokari bil qiyami biha bi zawjati ya tsaya da wayannan akan matarsa wayannan abubuwan da aka kawo to ka tsaya da su ga iyalinka kai iyayenka kai mata wa ala zawjati kuma wajibi ne akan ita ma matar an ta gubza tarafa an tafsiri zawjiha ta rika rinji kullil mu'minina ya gubzu da rika rinse wato idanta an tafsiri zaujiya wajen gazawan mijinta wannan abubuwan kace lissa ba ta ce duka za a yi mata idan ya ci wani bangare shi da cikin goma ya yi sauran hudun da ya haƙuri wata ba ta samu shi da ba a goma wata biyu ta ke samu a goma biyu sai zuwa ya samu to sai ta ce malam ya ce to ta rika rinse idanta dangane da wasu abubuwan in kasara bi haƙƙiya idan ya taƙaita wajen haƙƙinta wa Allah tu kabila tafsira bi mithli kan karama takaita wanda da irin abin da ya mata so ake yi idan kana da wani abokiyar zaman ka life partner su kira idan kana da wani ita kai mata iya yadda in mutuwa kai idan mutuwa kai za ta gada lai sai ta yi rafi gudu yadda ummu salama ta faɗa akan abu salam ta rika jin cewa lallai ta yi idan ma rabuwa akai ta rika jin cewa duk wanda za ta aura bai kai ka ba ai haka in ya tafara kayyubin Allah kullum min sa'i ko rabuwa za ku yi da mace ku rabu a zuwa su ita take kwararka wallahi sai ta rika tunani kullum amma kar ka sake a zo ko rabuwar aka yi da rika tunanin cewa ai yanzu inda ta samu ya fitar ta gode Allah saboda haka wannan shine abin ji za ke so kai ka yadda idan kana ba da haƙƙi ana cutar da kai kai haƙuri Allah zai kawo ba wani madadi Allah daga akwai ranar da za ka gane ku za ka gane kuran to shi za ka faɗa a wannan idan ta yana kunta ta miki ki kokari din na ta hakkin ki bai bal da ta yi bil qiyam biha alaiha lahu bar wannan magana ta yi kokarin wajen tsayawa akan hakkin sa ba wa bidhalika tastaqiru albuyut da wannan gida yake tabbatuwa eh wannan abubuwan gida yake tabbatuwa idan wani zai hakuri da cutarwa wani sai ga gida ya zauna lafiya shi zai abin da ake gaya wa amare da angwaye a yanzu za a ce duk gidan da kaga an yi shiru hakuri aka je ka ba wai sabawa ne ba ba shine ka'ida shi za ku ki kauda wanda ba su shiga da ke shi wasu kasaba da jaraba da da da da India za ka gane kuran Allah kuwa amma idan ka bara gamsuwa tun yanzu baka yi aure ba kai da cewa wata ran za a saba ba sai idan aka mu gida aure ba za a ji kanku ba za su yi shekara da shekaru a gan ka ga yaro ne amma ban taɓa ka ƙara ba domin ka yarda dama da wannan matsalar amma ka sake wayan zai yan dirama suna gaya ma ga abin da ake a yi a gida mai tarazo da tayin a gama ana waka a cikin fulawa ka ji ba wallahi sun kai ka sun baro kana ɗaukan wannan sun tsora ka a keken tera ba inda za ka amma idan kuma ni irin yadda take ba i love you da ko you are the only thing i know haka waye duk ƙarya ce ina ga yawa duk wannan abubuwan ka gane you are the golden fish in the river ha ba malam ran da zai dan na wata ajiyar ba ba wanda zai to duk wannan kawai din su ake so ka kiyaye kana matakin din yanzu ka rika jin cewa lallai ba akwai wannan sabawa to duk ran da dai zai ga babu yin kanku wallahi babu sai ku yi ku shirya to shine abin da malai yake faɗa ana yace bi zalika da wannan wata halawul qusa sannan bani ne kuma suke shiga cikin farin ciki jami'i ne na al-usra al-usra dan family sai su shiga ta ne a yi ne congratulations kenan su shiga cikin abin da za a yi musu murna wannan kun ji shine hakokin mace akan mu alaikum salam eh na eh eh na ga wani abinci ba ne mutum da ya mashi abinci da na abinci mm to shi ma wani lokaci sai an magana wani lokaci dole a wani wani hankali eh sai an yi wani abin wani lokaci sai ka yana wani lokaci shi ma saboda saboda wannan eh abinda abinda ka ga malikiya ai har ku dole abin ke cewa idan ka zo yanzu ka zaunar da iyalin ka ce kana san kaza da kaza da kaza kai ba ka san kaza a dai ba sai wanda take yi dan ta kunta dama wanda kuma take yi dan ta kyauta dama ya halatta ka kyautata wa wannan dan wannan ta jawo ya halatta a wannan bangaren abinda ake magana akai shi ne kowa yana kyauta dama amma ka fifi ta wani a zahiri a zuciya da ba zu dan zuciya a- Allah ba zai hukun dadi a kansa ba dole sai ka fitan wata ka'ida kenan dole sai ka fitan wata ai amma da annabi sun gane annabi ya fitan na Aisha amma baya fito da abubuwa na karara ya nuna musu cewa kaza to abin da yake faruwa shine san zuciya ko ƴaƴan ka yanzu Allah da Hussein ko Hassan da Hussein wanda ya fito da dama ta fitan sa a zuciyarsa to idan ka zo yanzu kace wanda ya bi ma ko ka ce ai gyara sai Hassan ya zo ya gyara sai ne yake ka bi wani abu ka bashi daidai ne kaga shi ma ya ce ai adalci wajibu bayna auladikum ko ai haka annabi ya faɗa to wannan daidai ne ba irin wannan ba matsala a ciki mutukar ka ka wani doka wani ya tsallake wani ya bi sai kai dan wannan dan punishment ya halatta cewa a inda zai zama abin zargi shine ita ma waccan din da irin abin yabawar kuma kake yi mata shine abin zargi amma wannan soyayya ta zuciya ba wanda Allah bai dora wa mutum tana da ta fili ka bayyana a zahiri shine haramun wannan babu shi hakon rajul alal mar'a to mun ji to yanzu hakkin miji kuma akan mace ga na wata can mun ji guda goma to bara mu ji na maza inna hakka rajul alal mar'ati azim hakkin miji akan mace babba ne kuwa bayyana nabi sallallahu alaihi wasallam azamatahu bi qawli annabi alaihi salatu wasalam ya bayyana girman sa da fadin sa cewa fi ma rawahu al-hakim shi abin da imamu al-hakim ya rawaito wa gairuhu da wani sa min hadisi abi sa'id al-khudri daga hadisin abdullahi ibn mus'ab bin malik ibn sinan abu sa'id al-khudri cewa haqqu zawji ala zawjatihi haqqin miji akan mace allau kana bi qurha shine abu na farko ko da zai kasance yana da miki gyambo a jikinsa bala hasatu ta zo ta sa harshenta ta lage ma a da haka wuce wata biya jakin sai aka fara rubewa da wannan dan ta gane girman sa wal mar'atul kayyisa ita ko mace mai wayo wal fatina mai kaifin basira hiya allati tu'azzimu ma azama Allah wa rasuluhu ita ce mai girmama abin da Allah da wanzu suka girmama shi wa hiya allati tuqaddiru zawjaha ita ce wanda take kaddara mijinta take girmama shi haka kadari mutukan girmamawarsa fatan da yi bi da'ati da iya kokarin da wajen yi mabiyayya li'anna da'atuhu min mujibatil janna domin biyayya zuwa gare shi yana ɗaya daga cikin abin da ke sa a shiga aljanna qala sallallahu alaihi wa sallam annabi yake idza sallatil mar'atu khamsa idan mace ta yi sallolin ta biyar wa sabat jahra sannan ta azumti watan ta na ramadana wa hafizat farjaha ta tsare farjin ta ba ta zina wa da'at zawjaha ta bi mijinta kila da za a ce da ita udkhulul jannata min ayi abwabiha kiki ki shiga aljanna daga duk kofofin da kike so ina da wannan hakokin guda biyar duk hakokin da kike duk kofar da kike so ki shiga fa ta'ammali ayyatu al muslima yace ki lura ya ke musulma cewa ja'ala nabi sallallahu alaihi wasallam da'ata zawji min mujibatil janna annabi alaihi wasallam ya sanya biyayya ga miji cewa shi abin da suke wajarta a shiga aljanna sawa a shiga aljanna kasalati kamar sallah wasu yami da azumi faljami da aka hudu kila zumbi masa da'a wajen tani bi ma'asiya ta hudu ran ki nisanci saba masa fa inna bi ma'asiyati fi ma'asiyati ghadaba rabb domin subhanahu wa ta'ala domin cikin saba wa miji akwai fita da Allah madaukakin sarki saba wa miji yana janyo ubangiji ya yi shi قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام يقول والذي نفسي بيده لا رأي da wanda rai da yake hannunsa ma da rajulin ya da umra'atahu ila firashi ba mutumin da zai kira matarsa zuwa ga shimfiɗa ta fa ta ba alayhi ta ki zuwa illa kana alladhi fi samai saqidan alaiha ba sai sai wanda yake sama ya yi fushi da ita Allah ce sai Allah ya yi fushi da ita mutukar ta shiga wannan yanayi hatta ya ba anha sai mijin da ya yarda da ita shine shi wannan hadisin to idan ita ta kira ke zuwa ba bai kyauta ba ko idan ita ta kira shi ya ƙi zuwa bai kyauta ba amma idan ita ta kira idan shi ya kira ta ta ƙi zuwa Allah zai biji da ita haka ne ina yau ai ai Mm.
shi kamar lokacin shi a lokacin jiya bukatar kamar ko karfi ne
haka ne ba ai da haka yi shawar da namiji da ta mace kamar fijo ne da mu da mansili eh su sai da haka ne tunda bayarwa yake ta karba za ta yi shi da abin da alaji za yake zai yi eh saboda haka mai bayarwa in yayi bishi ko shi kenan ke ko bai karba kai mai karba baka da matsala ko da yaushe aka baka za ka karba amma wannan maganar da gaba da ta farko ita ma tana da mahalli tunda cewa aka yi tsakanin ga wanda suke hawa mota malam Muhammad tsakanin bidiyo da mota me bambancin su wajen tafiya a titi a bidiyo da barci me bambancin su ai ka ga suna kawo bambanci ku ne masu hawa mota bambancin su kafa gudu ba da hawa titi ne ke magana yauwa ga ga ma ga mai motar ma da yawa inji na yi da inji eh me ya bambancin su eh tana da juriya abinda nake magana a kai a cikin su akwai wanda idan ta taki nan da nan tana taki za ta ba da gudu akwai wanda kuma zai ta ɗau lokaci a kan kwanta wace ce Mercedes eh maganar ce gudun ke tun da haka baka fara maganar jirgin to abin da suke magana a kai shine ba ba za da kukan maganar dakta shine maganar ita bidiyo kai lokaci guda za ta miki shine abin da nake so a kawo a lokaci guda za ta miki saboda haka ita ko biyu barzini sai ta ɗau lokaci a kan kwanta to bambancin shi ne ita mace tana iya jure sha'awar ta ce kwanaki amma namiji in ta taso idan bai biya bukatar sa a lokacin ba to za a iya samun matsala to shi ne magana da to saboda haka idan bukatar ta zo kawai a bashi bukatar ta da ya zo da ita domin kamar mota ce idan ta riga ta tsaya to wani aiki ga wani yanayi kuma to shi ne bambance su da suke a dabarar jini to shi da idan ka baka ce idan miji mace ta kira mijin da zuwa shi kuɗa duk da cewa tana tana daga cikin haƙoƙin da akwai wannan ba ta yi ba kawai an da doka bayan ta burge ni cewa bin kyauta ba domin ka ce za a buki da ita sai a ce a ina ka gano Allah zai buki da shi a ina ka gano mafhumul mukhalafa hadisin bai nuna haka ba ita kadai aka yi magana ya kira da kuma al'ada dama shine a kirawo mace ba mace ta kira miji ba wannan shi ne ɗabi'a shi za aka ɗora a kai to saboda haka ka ga wannan kenan to sai yace idan wato ina gaba oke to na biyu na ɗaya to fal wajibu alaiha ayyatu al muslima na ɗaya daga cikin hakoki shine wajibi akan mace alaihi wajibi akan ki ayyatu al muslima yake musulma an tadini li zawjiki bisam'i wa da'a eh ki ba Allah madaukakin sarki ta hanyar addinin ki wato ki bi mijinki ta hanyar ina yi bari na bari shine a san wa da'a idan yace kaza ki bi wa da'a kuma ki bi eh fi kulli ma ya amuruki bihi cikin da abin da ya umarce ki da shi min ma la yuhalifu shar'a inda bai saba wa shar'a ba wahadari kullal hadari kun ga wannan kalmar da yawa mata suna samun matsaloli da su shi da a gabar aka ce idan mijinki ya kira yake annabi ya ce ta zo ko ta kasance alal talluri tana kan me tandiru na na gurata me yasa saboda me yasa annabi ya buga misali da gurasa saboda gurasa is very fragile za ku ga an manna ta me yin gurasa ba ta barin gurin ana mannawa ake juya dan ta gurin za ta kori to shi yasa wannan yana ɗaya da cikin matsalolin da mata ke samu a gidajen aure mai gidan da zai gara da ce ina zuwa wannan excuses din yana kawo matsala a aure saboda mun ba da misali ɗazu cewa kamar bidiyo na muje excuses ina zuwa ɗabi'ar mata ce matar bahaushe tana da wannan ɗabi'a cewa ina zuwa za ta yi kaza sai kaza sai kaza kafin wannan gabar sai kuma ya shiga fushi wataƙila sai a yi faɗa ko ko aibacin da ya kwashe shi fushi ya yi wani yanayi ya shiga to irin wayannan abubuwan da yawa ko sulu ka je ma ka fahimta wayannan gaɓoɓin to ba za ka iya sulu ba da akwai abin da ba za a gaya ma ba kai za ka yi tansirin da kanka cewa kaza kaza to kaza kuskure ne to saboda haka annabi ya san dabi'a na wuji za ya ce ko mai gidi gwara ki zo din ya zo ki ce to na fa dora kaza ba shi ya jiyo ba gaskin sa bai bari ba abin da ya yi zai walau kanat ala tanuri kaga dai gura ta idan ni gura dai ana farin da za ta kore amma annabi ya ce ko ita ta manna a mijinta ya ce zo to zo wallahi wannan gabar da yawa rashin fahimta sai yana janyo matsaloli a gidan aure za a yana fushi da ita kawai to wannan dalilan ne babu excuses kawai duk abin da ya kira kawai zo idan ya zo ce kai ka kira na aiki ko in ya zo ya ga hannun ki biyu da kaza to tafi ki wanke kun ga wannan umarnin sa ne eh sosai kuwa sosai kuwa don a samu fahimtar juna mai kyau ba cewa ai ne ba za ka duwe ka shigo da cewa ku matsala ku ba ta kun ga annabi ya ce kaza amma ku fahimtar ku sai a ce bari a gyara yaro wai a ce je ko kuma bari ta ce bari ta kane ko bari a gyara ya kamata ka shigo da shi ai dama shi abin da ake bukata tsakanin ma'aurata shi ne wannan dialogue eh a rika samun a tattauna a tattauna cewa ko abu kaza da ake gaskiya ba na kaza saboda kaza da kaza to ai kai ma kaza da kake kaza to shi ke to kowa ya dena akwai shi to sai kuwa shi ne ya faɗin karatun yanzu wannan gabar ta zo to a a gaba in ta zo za ta tauna a kai mai cewa ɗabi'ar mata matsalolin su akwai wannan to ka sani duk abin da kike aka ce zo to kawai ta ko ta kifa waina yanzu wainar kwai misali akan akan kawai da su misali sai in kuma kawai za ta yi haka ta yi mutsa kawai ta kake ta taho shi ke to a gas ne kwai ne amma ba a gama ba za ta sai ce koma ki gware zan to da kuma din ta koma wannan gabar duk magidanta suna gane kalmar da nake bai faɗa cewa kuskure ne abin da mata ce suna yawan yi duk ɗabi'a su ce amma Allah ba daidai ba ne yana janyo ya fita ta mai gida yawa to sai yace um mala ya gaba da gaya mana anan cewa duk abin da wa'azari kullu al-hazari min al-ifrat igiyaya dukkan kiyayewa min al-ifrat ne wajen yin sakati bid'ati ko kuma wuce gona da yi al-ifrat wa tafri wuce gona da yi da gazawa kun gane ku yawa shine al-ibrat shine wuce gona da iri at-tafrid kuma gazawa a sai kin kaza ki kasa shine tafrid kamar yadda malam wannan mai mai warqat ya kawo a cikin bai bai kidan to shine yake cewa atatu di aihi bil ma'asiyati kar kuma ki dai ki wuce gona da iri ki dai mabiyayya har cikin sako abin da zai yi miki umarni da sako duk da an ce komai take ta zo to kaga za a zo gaba da yace ta zo tana al'ada misali to sai ce fa innaki in fa'alti kunti asiba idan kika yi mabiyayya a sako kuma kin yi sako ke ma kin saba wa Allah wa min zalika masalan daga yana daga haka shine misali cewa an tudi aini fi izalati sha'ri wajhi yace ki cire gashin gidanki kawai ki dabi'a da zai ce ki kwaye gashin gidan gaba ɗaya ki alfi da dan mulallahu kawai wai saboda wai ki masa ado to an tira gashi kira ma ina kyau ko kuma yace a je a dubbi ce shi a zadda ce shi a kire shi kire ko ba sirri na ta a bai da shi wani ba sai to sai ma ne yace fa qad la'ana annabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi yayi dinuwa annabi sawar mutanen misa wanda ta ake gashin giranta da wanda aka askewa mai askin da wanda aka yi wa wa min zalika yana daga haka an tudi aini fi tarkin kimar ki mata biyayya a wajen barin kimar shine hijabi inda al-khuruj min al-bayt yayin da zaki fita daga gida ya tafi ba cikin sa ba ya annahu yuhibbu an yatabaha bi jamaliki amaman nan domin yana zo alfahari da kanki a gaban mutane da an fito yake ai ba ta san classical present kabul wani ya rika nuna wa mutane ai wanda ya aura su ta yankewa da ka iya zaɓe wani haka abokai za su rika gaya ba kaza kaza to saboda haka kawai dan yi alfahari da kanki فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دوما النبي ya ce sinfani min ummati min alillah nau'i guda biyu a cikin al'umma da duk yan wuta ne lam arahu ma ban gansu da kuma na daya sai annabi yake qawm qawmun ma'ahum siyatun wasu mutane ne da a tare da su za a samu bulali ina aka ce azzaliman shugabanni ke suna da bulali a hannun su ka azzinabil baqari kai ka ce saboda tsawon bulalin kamar jelar raƙuma a jemar shanu jelar shanu ya zuribu na bi hannan suna dukan mutane da ita to shine aka ce azzaliman shugabanni gaba ɗaya ba na take ne wani sa'un kasiyatun ariyat da kuma mata za ka gan kasiyatun sun sa kaya ariyatun amma kuma tsirara suke tafiya ba kuna ta gani ba duk da ƴaƴan ƴaƴan shugabannin mu su aka fi gani amma ƴan talakawa ban su ne za ka yanzu biki ya tashi za ka mata ta sa kaya amma gaba ɗaya tsirara take kayan bacci ne wallahi kayan bacci ma wani wani da gidan zai ji gidan Allah ta wuce babu to kayan bacci za a zawai a fito ko wajen rawa to kayan da zai zai zai zai zai zai bayanin kayan wanda waya ai kayan bacci ne to yanzu za ku ga irin su ake za a fito unguwa ko biki kuna kallon abubuwan da yake kuma abin da kai shi ne jagororin da suke mulkan mutane za ga ƴaƴan da suka tashi a wuri abin kazan da yake wallahi kazantar da ake ta bari laifin to ko irin wayan abubuwan sai isa su jefa mutane masifa kawai Allah jefa mutane masifu da ake tsarara kuna kallon bukukuwa da aka yi nawa nawa ne suka yi bukukuwan da aka ga yayan su tsarara kuma su ma sun gani wani lokacin ma iyayen na gurin yawwa ai hotuna da su gaba daya Allah ya sauke to shine annabi yake to irin wayannan mumilatin ababan karkatawa ma'ilatin masu karkacewa shine wato zaka gansu sun sa kaya sun tuka kansu sun je an kona gashin da an kakara wani gashin ma akai to sai annabi yake ru'usuhun laka aslimatul buhtul ma'ila kawunan su kai ka ce dozar rakumi ne wanda ya karkace kun san dozar rakumi yayi wa sai ya kwanta ya rika motsawa to shi ma kansu zai zama kamar haka abin da ake nufi shine sun fito da shi fili kowa yana gani sai annabi ya ce la yadkhulna aljanna irin wayannan ba za su shiga aljanna ba wala yajidna rihaha ba za su ji kamshin ta ba wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza kamshin aljanna ana biyo shi daga tafiyar kaza da kaza wata ruwaya ta nuna tafiyar shekara ɗari nawa biyar ba za su ji hukancin aljanna ba malam wani bane yanzu ya faɗa annabi ne yace ba za ta ji kanshin aljanna shine kawai Allah ya kiyaye wa min zalika yana daga haka shi ma har yau an tudi aini bil wada'i bil mahili ki biyayya lokacin da yace yazo ki zare ya zare da ki kina al'ada aw bi gairi ma halalla ko kin abin da Allah bai halalta ba kamar ta ta dubura faƙari ƙala sallallahu alaihi wasallam domin annabi ya ce man ata haizan duk wanda ya sadu da mace tana al'ada a imra'atin bi duburiha ko ya sadu da mace ta bayan ta ta dubura luwadi kenan aw kahina ko ya je gurin boka fa saddaka hu bima yaqul ya gaskata shi abin da yake faɗa faqad kafara bima unzila ala muhammad ya kafin cewa abin da annabi Muhammad ya saukar da shi gaba ɗaya ba shi ba kaga ya kwace kayansa daga gaban annabi alaihi salatu wasalam kenan wa min zalika yana daga haka shine an tudi ainihi fi zuhuri ala rijal shi mabiyayya wajen bayyana gaban maza wa litiladi bi min ta kuwa da su ko musabahatin da gaisawa akwai bawan Allah da aka taba shekaru da yawa matar ce take kai kararta gurin abokin su cewa da Allah ya masa fada cewa baya kishinta yace abokan da dama kullun ko baya da shiga suke kwata da irin jiyari din nan kawai abokin da zai zo ya shiga yace abin da ya mata ciwo ita ba ita ce mai kawo wannan karar yace akwai ranar da ya zo yana zaune a falo ta fito daga wanka abokin da yana zaune shi ma a falo zai karɓi wani abu ta fito daga wanka daga ita tana shafa mai daga ita sai daurin kirji za a karɓa abin ya ce wa abokin da ya karɓa wallahi al'azim wai ya je ya karbo kaga wannan shi ne da yuki da annabi ya ce guzurin jahannam ya tashi ya je yana tana kanin da ya ji tana shafa bai ta miƙe ta hau faɗa shi ne waje da yawan magana ya ce wani ne domin shi ne take gaya wani abokin zabara manta shekara shekaru da yawa cewa shi kuma abokin ta ce dan Allah ya yi dabara shi tun da yana zuwa wajen da ta haɓa karatu ko wajen sai rika yi. Domin kai ka san dai wanda yake ko bai karatu ba, in dai yana zuwa makaranta ba zai wannan kwabar ba. Allah kuwa, sai ka ce karnuka? Ta fito da wanka ba, tana shafa mai wanka ce je ka karbo. Sai da yake mutum ce lalace ka karbo. Allah ya kiyaye. to shine wato aka ce to banda wannan ko musaba hajin ko gaisuwa akwai wanda da ba za ka jin saba shi abokin da zai gaisa da matarsa in ya mika ba hannu ita ma ta miko bakari kare ta'ala Allah madaukakin sarki yake wai za ta altimu wannan wata'a idan za ku tambaye su wani kayan amfani fasalu wannan ku tambaye su to min wara'i hijab ta bayan hijabi kar ku tambaye su kaga wato ku da su kenan min wara'i hijabi ta bayan katanga wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wasallam yace iyyakum wadkhul ala nisa na ne ku da shiga gidan mata ila rasulullah ya kace wato ya ma'aikin Allah a bara'aita alhamwa ko da akwai alhamu shine dangantaka ta wato wa irin wasan miji da ƙarin miji da da matan gida wa huwa qaribu zawji shine wato ɗan uwan miji ko da ɗan uwan miji ne ka akili kamar ɗan uwansa wa bin akili da ɗan ɗan uwansa wa ammihi da babbansa wa bin ammi da ɗan babbansa wa nawihim da makamancin su kala sai annabi ya ce alhamu wasan ƙanin miji ai alhamu almautu ai mutuwa ke wata kanin miji ai za ga wata hako kawa ake wai kanin kai ma hukaci ne wallahi Allah wai wai ku ko da kanin ka ne na ku kawa da wata ka ko wata kanin miji ko da zo tallake wani iya gan da zai da shi kuskure ne Allah annabi yace alhamu almautu mutuwa ke Allah ya yi wa isi sai ma da yake kai iyaki ala zalika akan haka kullum ma yukhalifu jira rabbi duk abin da zai saba kirar ubangijinka ka auna da wannan kawai ka auna da shi fala taktara bima yalzamuka min sa'a li zawjika bima yalzamuka min sa'ati li zawjiki kada ki rudu fala taktari agwa kada ki rudu bima yalzamuka min sa'ati li zawjiki da abin da ake lallanta miki na biyayya ga mijinki cewa a ta tudi aini cewa sai kin mabiyayya girma a biyayya ko kuma har ki zo ki mabiyayya a zabo kar ki da an ce wato hakokin da suna da girma kuma ki ki masa biyayya akan sabo duk abin da yake sabo ne a nan ba biyayya la ta'ata lil makhluqin bi ma'siyatil khaliq fa inna ma ta'atu fil ma'ruf domin ita biyayya ana yin ta ne cikin abin da Allah madaukakin sarki ya sanya ya ji mal ma'ruf abin da Allah yake yi abin da yake sananne a shari'a shine al-ma'ruf wa kifi shine ki kiyasi ki auna ki auna duk abin da zaki ki auna da shi ne ba wani ki kamar wani wato ya stick ne nata da za ta rika auna duk wani abu da yake yi cewa abin Allah ya ce a yi ko kar a ce a yi ne wa kifi idan kai namiji ne sai a ce wa kifi wannan ba na magana akan mace ne ka auna eh in ki ke kuma ki auna duk abin da ya zama ya district din ki duk abin da ya ce ki to aura shi da abin da Allah ya ce domin an yadda yana da girman haƙƙi a kai to amma abin da yake ayi Allah ya ce ayi shine abin da ake magana wala da ta li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ba biyayya ga abokin halitta wajen saba wa mali duk inda yake kuma ba za a yarda da shi ba wannan shi ne saboda haka kamar lokacin ya cika abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya kuskure sarki ya ci mana muna da kowa gidi da suna da kyawawa da tsohon sa wanda kuka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon bidda ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje ba waɗanda suka yi mana wakiya da addu'a Allah ka biya musu bukatun suna da kai waɗanda suka sa aure a gaba da wanda aure ya sauko a gaba Allah ka shiga da wani kunci da al'umma suke cikin rayuwa Allah ka yayi mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu ina da kowa kun da suna ta kyawawa da kuma kun ka mana kuka Allah ya kara zuwa mana asiri duniya da lahira yan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji da gafara a rage-rage da aka yi na gwani abdurrahman da kuma matar wato ne daga cikin iyayen mu matar a malaji da tsari tsari muna da kowa Allah ya yabe musu Allah ya kuma sun sarki ya ba su juriya da hakuri muna da kowa ubangiji da sunayen da kyawawa duk waɗanda aka rasa da irin su profesa abdullahi jinka muna da kowa Allah ya yabe masa Allah ku ji ana faɗar wato irin abubuwan alkhairin da ne kwarai da mutumin jirgi shi ne abin da ake bukata cewa ka yi ƙoƙarin gina rayuwa ka yadda in kamu ba iroji za ya ba ba gaskiya za a faɗa a kan ko shakka ba bu irin wannan kyakkyawan mutum ya kamata a ce kowa ya yi kokari ya gina a rayuwarsa abdullahi dan masud yana faɗa cewa idan mutum ya nagarta mumini ne idan mala'ikan mutuwa ya zo ɗauka ranka ba sai ya fara ma alhujiri sai ubangiji yana gaishe ka to irin wayannan abubuwan ake so duk randa ya zanto randa mutum zai bar duniya abubuwan da wato aka san abin da ya yi lokacin zuwan sa duniya za duk wanda ya ziki aka yi irin abin da aka maimaita irin abin da aka yi lokacin da aka haife shi to ya ji ba lokacin da za a haifi mutum murna a ji ana ko cewa to idan ka tafi aka maimaita irin wannan ka mutu ka shiga uku Allah to a ji a yi aka san haka kishiyar wannan abu da rantu mutane suna zubar da hawaye saboda alƙairansa wannan shi ne abin da ya kamata mu yi kokari mu gina lahiran mu Allah ya ba mu dogon kwana mai amfani duk wanda muka rasa magabatan mu Allah ya cikar da gafara iyayen mu Allah ya cikin sarki ya shirya da rahama a kawai zuwa اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عذاك يا رب العالمين صلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين an sami yi dari bakwai da hamsin da biyar.